بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka barkamu da sake saduwa wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin bakwai ga watan zulka'ada shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Yuni na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na arba'in da tara cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al'imamul hafiz abu abdurrahman nasa'i Allah Ubangiji ya gafarta masa wannan littafi wani sashe ne daga asalin littafin shi babba a sunan kubra al'imamu abu abdurrahman nasa'i ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam Allah Ubangiji ya gafarta masa zamu tashi kai inda malai yake cewa dhikru ikhtilafi alfadin nakilina li khabari umara fi Uh, bayani akan wato lafazan da masu riwaya suka ruwaito wanda suka sha bamban da juna game da hadisin Umar dan Khattab wanda ya shafi magana akan uh, haramcin keɓancewar namiji da ɗiya mace wadda ba muharrama sa ba. Kala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim kala akhbarana جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر الناس بالجابية الحديث al-Imam nasai ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar malamin sa Ishaq ibn Ibrahim wato ibn Makhlad kenan ibn Rawiya babban malamin nan Allah ubangiji ya gafarta masa shi kuma yace akhbarana Jarirun Jarir wato ibn Abdul Hamid Ar-Razi kenan an Abdul Malik ibn Umair daga malam Abdul Malik ibn Umair ibn Suwaid al-Qurashi an Jabir ibn Samura daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Jabir ibn Samura radiyallahu قال جابر يجي خطب Umaru annasa bil jabiya Umar dan Khattab uh, afwan daga Jabir tabi'i ne uh, babansa shine Samura wato sahabu uh, Khataba Umaru annasa bil jabiya Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana halifa ya tafi rangadi daga kasar Madina zuwa kasar Sham sai ya ja da zango a wani wuri mashahuri da ake cewa Aljabiya wanda wani gari ne daga cikin garuruwa da suke wato gefen ƙasar Dimashka kusa da Julan, wato wannan Julan Height wanda daga cikin wuraren da yanzu suke cikin ƙasar Falastinu ake rigima a kansu tsakanin al'ummar Falastinawa da waɗannan Yahudawa ‘yan kama wuri zauna. Umar ya tsaya a wannan wuri mai tarihi wanda a can baya shine headquarter babban birnin shugabannin larabawa da ake cima al-ghasasina masu biyayya ga rumawa Uh, wannan gari da ake ce ma jula uh, sorry eh, nam aljabiya asalin uh, lafazin aljabiya shine kamar da malaman larabci suke cewa wato huwal haub allazi eh, eh, yujba fihi alma wato abin nan wani tafki ne da ake tara ruwa don shan sha raƙuma ko makamantansu gari ne kusa da dimashka kamar da muka ambata to Umar ya tsaya a wannan wuri hudu ba shahararriya wadda sananniya ce a tarihi faqala a cikin hudubar da Umar yayi inda ya da zango ya tattauna da manyan mutane da ulul amri da sauransu wanda daga baya wurin ya zama kamar zaka iya cewa barikin sojoji ne ko kuma wani wuri na training din sojoji yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama maqami qama fi mithli maqami hadha lalle ku sani annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaya a wani makani a wani matsaya ya yi irin wannan tsayuwar da na yi a gaban al'umma yana musu wa'azi sun maƙala a cikin wa'azin yake cewa ahsinu ila ashabi ku kyautata wa sahabbaina sun mallazi na yalunahum sannan ku kyautata wa na bayansu tabi'ai kenan sun mallazi na yalunahum sannan ku kyautata ma na bayan bayansu wato atba'ut tabi'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yafshu al-kadhib bayan zamanin atba'u tabi'ina ƙarya za ta yadu ta gama gari hatta inna rajula la yahlifa 'ala al-yamin qabla an yustahlaf alaiha za wai gari mutum yana yin rantsuwa da Allah tun kafin a ce an bashi rantsuwa kafin a nemi ya rantse ya rantse wa yashhadu 'ala ash-shahadati qabla an yustashhada 'alaiha ko mutane za su fara yin shaida su ba da shaida kafin a nemi shaidar su malamai suka ce wannan wato shine abin da ake cewa at-tahammul duna tahmil ka dauka kanka abin da ba dauka ba daura maka ba ko al'ada biduni talab ka ba da magana da ba a tambaye ka ba kuma har ka rantse ko ka kawo shaida akwai hadisi a cikin sayo muslim na zaid bin khalid da kuma ya zo da wata ma'ana da ta saba wannan kai tsaye a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi shuhada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin bana ba ku labarin wane ne mafi alkhairin masu ba da shaida ba karshe ya ce wa sahabbai shine allazi ya'ti bi shahadati qabla an yus'ala shine mutumin da ke zuwa ya ba da shaida kafin a tambaye shi kaga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo wanda yake bada shaida kafin a tambaye shi can kuma ya zo a mahalli na zargi wanda yake bada shaida ba a tambaye shi ba dan haka malamai suka yi aikin nasu na kokarin tarjihi da hada waɗannan riwayoyi kamar yadda zaka ga al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya gafarta masa ya kaito maganganun a cikin littafin shi Fathul Bari cikin mujalladi na biyar Ibn Hajar ya ainihin wato hakaito magana daga ciki akwai maganan ainihin al'imamu ibn abdulbarri wanda yake ganin cewa shi ya fi amincewa da wannan riwaya kasance wata riwayar mutanen madina ce su kuma akrabu ila asirin nubuwa wacce riwaya ya ce yana ganin kuskure ce ita wannan da muke magana a kai wasu malaman kuma suka haɗa akan cewa ana maganan wato inda ake so ka ba da shaida ko da ba a tambaye ka ba inda za ka ga haƙƙin wani zai sarye ko za a ci mutuncin wani ko za a lalata alfarmar wani abu to kana da ‘yancin ka ba da shaida ba sai an tambaye ka ba inda ko wata husuma ce tsakanin wasu mutane wadda baka san yadda aka yi ba ko kuma wanda shaidar ka za ta iya zama ƙara rikirkita mas'ala to ba a buƙatan ka ba da shaida wasu malamai kuma suna ganin a ma'anan fa yastashhaduna wa yashhadu ala shahadati qabla an yustashhada alaiha daidai abin nan ne shi ma kamar rantsuwa din ne saboda kamar fadan Allah fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin kaga shahada anan ai wato rantsuwa maganganu ne dai masu tsayi wanda ba nan ne mahallin su ba abinda shi mala ya kawo hadisin anan yana gaba kadan yace fa man arada minkum an yanala a cikin ku duk wanda yake so ya samu buhatal janna farfajiyar gidan aljanna duk wanda yake so ya samu farfajiya ta ainihin wato gidan aljanna Allah ya sa shi a ciki Allah ka sa mu ciki yace to falyalzamil jama'a to ya lazumci zama a cikin ya lazumci jama'ar musulmai kada ya fandare ya zama bare ya zama wari cikin musulmai fa inna shaytana ma'al wahidi shedan ko da yaushe ya tare da wanda ya fandare ya zama shi kadai wa huwa min al-ithnaini ab'ad da zaran mutane sun zama biyu to sai ya zama ya fi nisa da su fiye da wanda suke daya hakanan suna karuwa yana ƙara nisanta su ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya ku ji la yakhluwanna rajulun kada wanda ya sake namiji ya je ya keɓance bi mar'atin da wata mata fa inna salisa huma shaytanu in ko hayye haka to ya sani na ukun su shine shedan da haka kuma ba za su iya tsira daga wato shedan ya rude su ba ala annabi ya ce ku tsaya ku ji in ji shi sallallahu alaihi wasallama wa man kana minkum tasu'uhu sayyi'atuhu duk mutumin da ya zama zunubin shi na bashi takaici wa tasurruhu hasanatuhu wato aikin shi na alkhairi kuma yana sa ya ji daɗi a zuciyarsa fa huwa mu'minun to mu'mini ne ga mahalli shahid da ya kawo shine wancan la yakhlu wannan rajulun bi mar'a shine abin da ya shafi wannan babin da yake magana kaga wannan na nuni zuwa ga cewa da aikin kirki da banza ba sa yin ɗaya a zuciyar mu'mini wala tastawi hasanatu wala sayya duk mu'mini idan ya ji aikin banza zai ji takaici a ransa zai ji damuwa zai ji tsoron ainihin azabar da ke biye zai tuba zai nadama to wannan alamar imani ce in yi aikin alkhairi kuma yana jin daɗi yana farin ciki cewa lalle ya aikata abin da Allah shi yake so kuma yana sa ran samun lada da ainihin wato samun shiga a wurin ubangijinsa fa huwa mu'minun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mu'mini ne قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بالجابية قال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جرير وانا وانا اسنادي ne ya ƙara kawo wancan da ya gabata yana cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da mujam al-awsat na Tabarani da littafin mushkilul asar na na na tahawi hakan nan ibnu hibban a cikin sahihinsa sai ƙara kawo wata hanya ta dai shi ishaq ibnu ibrahim wannan karin ishaqu yace akhbarana wahab ibn jarir ibn hazim shi kuma wahab daga baban shi jarir ibn hazim shi kuma yace daga abdul malik ibn umair an riga ta tike zuwa ga shi abdul malik dan umair din zuwa ga jabir dan samura zuwa ga annabi sallallahu zuwa ga sayyidina umar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam مالي قال أخبرنا أبي عبد الله بن ابن الصباح ابن عبد الله بلا ابن الصباح ابن عبد الله يرس شكات الأربعين ده همسند ده مالم إمام النسائي نشكم يче حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي كنا شكم يче حدثنا هشام وهو يче وهو ابن حسان هشام ابن حسان أبو عبد الله الأزدي ده ذكر رجال الجماعة عن جرير ابن حازم wannan shi ma ya tike zuwa ga irin wancan isnadin na hanyar Wahab ibn Jarir sun hada nan zuwa ga Jarir ibn Hazim da haka Wahab ya samu taba'a kenan daga Hisham ibn Kaysan yana rawaitowa daga baban shi Wahab din wato Jarir ibn Hazim an Abdul Malik daga Abdul Malik ibn Umair aga bin nan wato zuwa ga Umair zuwa ga Jabir dan Samura qala yace خطبنا عمر بالجابية عمر يا من هدبا الجابية فقال يتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يا تبس ايا وإرن عندنا ايا دنا واتو تفسكر با ورن با تفسكر إرن سيور فقال يتي أحسنوا إلى أصحابي كوكوتا تاوى أينهن صحبينا ثم الذين يلونهم كوكوتا تاوى نباينسو ثم يفشل كذب daga nan kuma ƙarya za ta yaɗu hatta ya shahadar rajulu ala shahadati la yus'aluha har mutum ya bada shaida akan shaidar da ba a tambaye shi ba wa hatta ya halifa ala yamini la yus'aluha ko ya rantse akan abin da ba a tambaye shi ba faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'a a cikin ku duk wanda yake so ya samu ainihin farfajiyar gidan aljanna to ya lazimci zama cikin al'umma musulmai kada ya fanɗari fa inna shaytana ma'al wahidi wa huwa min ithnaini ab'ad lalle shedan yana tare da mutum daya kuma ya fi nisa daga mutum biyu fiye da nisan shi da mutum daya ala yace ku saurara la yakhluwanna ahadukum bimra'a kada wanin ku ya kebance da mace duk da yake su biyu ne amma kaga su shedan yana kusa da su saboda bambancin jinsin su fa inna shaytana thalithuhuma shedan shine na ukun su wa man saratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min wani ta ce riwaya al'imamu a tirmidhi ya ruwaito ta kuma ya inganta ta, ƙala akhbarana Quraishu ibn Abdurrahman al-Barudi, ƙala haddasana Ali ibn al-Hassani, ƙala akhbarana al-Husayn ibn Waqid, ƙala haddasana Abdul Malik ibn Umairin, ƙala sami'tu ibn Zubair ya ƙulu, sami'tu Umar ibn al-Khattabi ya khtubu, ya ƙulu sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya khtubu, faƙala akrimu ashabi al-hadith. wannan riwaya ita kuma ta zo ne ta hanyar ainihin malam Quraish ibnu Abdurrahman al-Barudi wanda Imam An-Nasa'i ya kadaitu da riwaya daga gare shi cikin ashabu al-kutub sitta wannan malami Quraish yace haddathana Ali ibn al-Hasan Ali ibn Hasan ibn Shaqiq shi kuma yace akhbarana al-Husayn ibn Waqid alƙalin ƙasan Marwa din nan wanda ya rasu a shekara ta 159 yana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutub al-Arba'a أبو داود النسائي ترمذي ابن ماجه قال يتي حدثنا عبد الملك ابن عمير wannan kana Abdullahi ibn Umair mun ji a baya yana riwaya ne daga Umar dan Khattab daga Jabir dan Samura anan kuma sai ya ce sami'tu ibn Zubair wato abin nan wato wannan ita ce riwaya Ali al-Husayn ibn Waqid wanda yake kenan abokin karatun Abdul Jarid ibn Hazim da da muka ji a riwayar ta gabata wanda su ne suke riwaya daga Abdul Malik dan Umair sorry daga Jabir dan Samura Abdul Malik dan Umair eh daga Abdul Malik dan Umair Jarir ibn Hazim da shi da wannan Al-Husain ibn Waqid dukan su daga Abdul Malik dan Umair amma wannan riwaya ta Al-Husain ibn Waqid sai ya ce samitu samitu ibn Zubair naji Abdullahi dan Zubair ya kuli yana cewa samitu Umar ibn Al-Khattab yakhutubu yaqulu naji Umar dan Khattab yana huduba yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ناجا النبنا هدبا فقال يتشي أكرموا أصحابي ثم الذين يلهم كجرم مسحبينا كجرم من باينسو ثم الذين يلهم كجرم من باينسو ثم يظهر الكذب سانا كريا ذات بينا حتى يشهد الرجل ولا يستشهد har ka ji mutum yana ba da shaidar da ba a tambaye shi ba wa yahlifu ar-rajulu wa la yustahlafu mutum ya dinga rantsuwa akan abin da ba a tambaye shi ba faman ahabba minkum buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ata wanda daga cikin ku yake so ya samu farfajiyar aljanna to ya lazamci zama cikin al'umma fa inna ash-shaytana ma'al wahidi lalle shaytan na tare da mutum daya wa huwa min ithnaini ab'ad ya fi nisa zuwa ga mutum biyu wala yakhluwanna rajulun bimra'atin kada wanda ya keɓance da wata mata fa inna salifahum ash-shaytan dan na uku shaytan ne wa man saratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min wanda duk abin kirkin sai ya burge shi abin banzan shi ya bashi haushi ya ji damuwar zanubin sa to wannan alama ce ta mu'min hadisin ne da yake ta sake maimaita shi dan nuni zuwa ga bambance bambancen da ke cikin isnad qala akhbarani ibrahim bin hasan qala haddathana hajjaj bin muhammad qala haddathana yunus ibnu abi ishaqa أنا عبد الملك بن عمير أنا عبد الله بن الزبير قال قام فينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على باب الجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال الحديث wannan kuma ta hanyar Ibrahim ibn al-Hasan daga Hajjaj ibn Muhammad Hajjaju al-A'war kenan Hajjaju ibn Muhammad al-A'war babban malamin nan daga cikin ruwatul a'immat sittah ya rasu shekara ta ɗari biyu da shida babban malami ne shi kuma yace haddathana Yunus ibn Abi Ishaqa As-Sabi'i kenan shi kuma yace an Abdul Malik bin Umar kaga shi ma Yunusa yanzu yana da riwaya kenan irin wacce muka ji a baya ta Al-Husayn ibn Waqid domin gashi yace daga Abdul Malik ibn Umar shi ma daga Abdullah dan Zubair irin waccan maimakon daga ainihin wato Jabir ibn Samura kamar yadda yake a riwayan ainihin abin nan abin nan da muka ji a baya ta ta Jarir ibn Hazim wannan shi ma yace qama fina amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya miƙe abin nan ala babil jabiya a bakin kofar aljabiya kamar kofar shiga gari haka wata ganuwa irin faqala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fina ka qiyami fikum faqala lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikin mu kamar yadda na miƙe a cikin ku sai ya ce da mu ya ayyuhan nas ya ku mutane akrimu ashabi ku girmama sahabbaina thumma alladhina yalunahum sannan ku girmama wanda suke biye da su thumma alladhina yalunahum sannan ku girmama waɗanda suke biye da su Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce thumma yafshul kadhib to daga nan fa ƙarya za ta yaɗu حتى إن الرجل لا يحلف قبل أن يستحلف هذا أظوم تنينا رنس وكاف أتي رنسي ويشهد قبل أن يستشهد يباد شيدا تنكاف أنما فمن سره أن ينال بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة wanda da yake so ya riski ainihin wato samun aljanna farfajiyarta to ya lazimci jama'ar musulmai fa inna yadallahi fawqa jama'a hannun Allah yana saman ainihin wato al'umma la yakhlu wannan rajulun bimra nabi sallallahu alaihi wasallam yace ahir kada wani mutum ya kebance da wata mata fa inna shaytana salifahuma shaydan shine na ukun su ala inna shaytana ma'al wahid ku sani da cewa shaydan na tare da guda daya huwa min ithnaini ab'ad ala man sa'atu hasanatuhu wa saratu sai man sa'atu sayyi'atuhu wa saratu hasanatuhu fadhalikal mu'min yace duk wanda yake jin haushin zanubinsa yake kuma ainihin jin dadin aikin sa na alkhairi to wannan shine mu'mini qala akhbarana rabi' ibn sulaiman qala hadathana ishaq ibn bakr qala hadathani abi an yazid ibn abdullah ana abdullah ibn dinar an ibn shihab anna umar ibn al-khattab lamma qadima ash-shama qama fa qala yace wannan riwaya kuma daga ainihin ar-rabi' ibn sulaiman almuradi din kenan ko wato wannan babban malami cikin ɗaliban makarantar al'imamu shafi'i wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da saba'in yana da hadisi a cikin alkutubul arba'a abu dawud da nasa'i da ibn maja da ainihin wato tarmidi dukkanin su rawaito hadisansa shine shahararren ladanin nan na masallacin Misra wanda ake ba da labari ana ana ana ana mishi alkunya da cewa ladanin masallacin ainihin wato abin nan Misra wannan wannan bawan Allah babban malami ne cikin kharijai wato waɗanda al'imamu ash-shafi'i ya yaye su a makarantar shi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya tare da su harmala da su ibnu abdul hakam da makamantansu rahmatullahi alal jami' shine yake cewa haddasana ya rasu 270 na faɗa ko haddasana ishaq ibn bakr mala ishaq dan bakar dan mudar ya ba mu hadisi shi kuma ya rasu ne shekara ta 218 Imam Muslim da Nasa'i sun fitar da hadisansa ana Abdullahi an yi ibn Abdullah daga Yazid ibn Abdullahi ana Abdullahi ibn Dinar daga Mala Abdullahi dan Nizar ibn an ibn Shihab daga Abdullahi dan daga daga ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri anna Umar ibn al-Khattab lamma qadima ash-Sham qama fa qala inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fima fina kama qami fikum fa qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a irin wannan bigire da na tsaya a cikin ku sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa akrimu ashabi ku girmama sahabbaina thumma alladhina yalunahum ku girmama wanda suke biya a bayan su thumma alladhina yalunahum ku girmama na bayan su thumma yadhharu al-kadhibu daga nan kuma ƙarya za ta bayyana fa yahlifu ar-rajulu wala yustahlafu wa yashhadu wala yustashhadu mutum yayi kari yayi rantsuwar da ba tambaye shi ba ya bada shaidar da ba a neme shi ba fa man arada buhatal jannati falyalzamil jama'ata wanda yake so ya samu farfajiyar gidan aljanna Allah ka samu ciki to ya lazumci zama cikin jama'a fa inna shaytana ma alfazz shaydan yana tare da fandararre wa huwa min ithnaini ab'ad ya fi kuma kusa nisanta ya fi nisanta da mutum biyu fiye da nisan shi da mutum ɗaya wala ya khulwana rajulun bi imra'atin la tahillu la fa inna shaytana thalitha thalithuhuma wannan riwaya ita ce take cikin musnadul humaidi kuma isnadi ne sahihi abin da ake nufi da akrimu ashabi wato sahabbai wanda suke na farko da na baya rayayyu da matattu domin su ne mafi zaɓaɓɓu cikin wannan al'umma wannan falala ce gare su kuma wannan wannan khitab na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ya ya shafi al'umma ne gaba daya da wanda suka ga sahabban da wanda basu gansu ba da wanda suka ga tabi'an da wanda basu gansu ba da haka da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ma'ana da sahabbai da ɗaliban su da ɗaliban ɗaliban su to dukkan su samu falala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da a girmama su girmamawa bisa haddin shari'a ganin darajar su ganin mutuncin su yi musu addu'a karban ilimin su da mutunta ainihin aikin da suka yi da ba su uzuri akan wani abu da kaktarar wanda yake ya saba wa abin da aka sani a shari'a ko wani dan adanci ya shiga ba a aibata su ko a ci mutuncin su ba a yarfar da su ko kuma kama mai da addinin ka cin mutuncin su to wannan duka bata ne Allah ka tsare sannan kuma yanda cewa bayan su ne za a samu yaduwar ƙarya har mutum ya zama yana mutane suna yin ƙarya suna yin rantsuwa ba tare da an nemi su rantse ba suna kuma ainihin wato yin shaidar da ba a neme su ba dona daga cikin siffofin mutane na baya sannan kuma wato ana ana ana sa ran wato ya zama kenan waɗannan na bayan ba za su kai falalan na farko ba bai yiwuwa su kai falalan na farko saboda Allah subhanahu ta'ala ya fifita waɗancan da fifikon da ya bayar wanda gashi nan hadisai برجك سن أنبتا كما وانا حديث دكما إرى إرنسا قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا النضر بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال الحديث وانا إسنادي شكما تهنيا مالا محمد دان وليد آه ابن أبي الوليد الفحام wanda yana daga cikin malaman da Imam Nasa'i ya kaɗaitu da riwaya a gurinsu daga cikin ashabul kutubu sitta shi kuma ya ce daga annadir ibn ismail wato abul mughira kenan malam abul mughira ya ce haddasana muhammad ibn suqa shi kuma ya ce daga abdullahi dan dinar shi kuma ya ce daga abdullahi dan umar ga wannan kuma tana tikewa zuwa ga abdullahi dan umar ne qala ya ce khatabana umar bil jabiya babana umar shi ya mana huduba a jabiya فقال يتي إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال yace na tsaya a cikin ku ina muku jawabi irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mu yana mana jawabi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana usikum bi ashabi ina jan kunnan ku ina muku wasiya ina muku umarni da ku kula da haƙƙin sahabbaina thumma alladhina yalunahum ku kula da haƙƙin waɗanda ke bayan su thumma yafshil kadhib kuma daga nan ku sani ƙarya za ta yaɗu hatta ya halifa rajul wala yustahlab har mutum ya dinga rantsuwa wato akan abin da ba a tambaye shi ba hatta yashhada wala yustashhad kuma ya bada shaida ba a nemi shaidar sa ba alaikum bil jama'a ina horon ku da zama cikin al'umma wa iyakum wal furqa ina ahir ku ina jan kunnen ku daga rabuwa raba kan musulmai fa inna shaytana ma'al wahidi wa huwa min ithnayn ab'ad lalle shaytan yana tare da mutumin da ya ware shi kadai kuma ya fi nisa zuwa ga mutane biyu yace wala yakhlu wanna rajulun bi imra'atin thalatha mirarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wani mutum ya ya kebance da da wata mata ya maimaita wannan magana su uku illa illa kana salisu ma shaytan sai ya zama na uku shaytan ne man arada buhatal janna falyalzam aljamaa wa man saratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fadhalika almu'min wannan ita ma riwayan ta imamu at-tirmidhi ne da al-imamu abu abdullah al-hakim an-naisaburi rahmatullahi alaihima مالك قال شو أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا عطاء بن مسلم قال حدثنا محمد بن سوقة عن أبي صالح قال قدم عمر للجابية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احفظوني في أصحابي الحديث وانا رواية هنيا مالا صفوان بن عمرو زواج موسى ابن أيوب ibn Amir al-Ghafiqi kenan wanda al-Imamu Abu Dawud ya fitar da hadisin sa da Ibn Majah da kuma shi ainihin wato bin Nasai anan cikin Ashratun Nisa qala haddathana shi kuma yace haddathana Atha ibn Muslim Atha dan Muslim al-Khaffaf al-Kufi wanda ya rasu shekara 95 Imam Muslim shi ma da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa shi kuma yace haddathana Muhammad ibn Suqa Abu Bakr al-Ghanawi ana bi Salih قال أبو صالح السمان يكتشوا قدم عمر الجابية فقال سيدي عمر بن الخطاب يا أينهم واتو أبنا يا يازو الجابية فقال سيكتشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زان الله صلى الله عليه وسلم ينتشوا احفظوني في أصحابي وكار درجة صحابينا وكار من متنشنسو فمن الذين يلونهم ثلاث مرات النبي يفعل هكا هسو أكو ثم يأتي قوم من بعد ذلك sannan za a yi wasu mutane bayan nan yash'aduna min ghairi an yustashhadu suna ba da shaida kafin a nemo su wa yahlifuna min ghairi an yustahlafu sannan za su dinga rantsuwa kafin a ce su rantsi faman ahabbal jannata fa alaihi bil jama'a fa inna shaytana min al wahidi qarib ومن اثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة إلا ما ذي محرم شكر ونمتن يكيب أنشيد وتماتا سيد محرم ومن سرته حسنته وساعته سيئته فهو مؤمن ولا رواية تناتكين سنن الإمام ابن ماجة ده مصدرك نحاكم ده المؤجم الكبير نا الإمام أبو القاسم الطبراني كما إسنادي صحيح بن الإمام السندي يكي احفظوني لأنه صلى الله عليه وسلم يكي معناه أي ra'uni fi sha'anihim ku kula da karama ta wajen mu'amala ku da sahabbai fala tu'dhuhum kar ku dinga cutar da su li ajali haqqi saboda haqqina wa suhbati saboda sun zauna da ni awiq awiqtida'an bi akhlaqi ko kuma ina horon ku da ku koyi da irin halaye na na kirki wa ahwali fihim da irin zaman mutunci da nayi da su wa annahum alal khairi wa hadha aqrabu ila ma ba'dahu ce kuma ku san cewa su suna kan alkhairi wannan fasara ta fi dukkanin sauran fasarori da suka zo a bayanta to kaji wannan babi dama mala ya kawo shi ne dan ainihin wato nuni zuwa ga waɗannan riwayoyi can magana da ake ta akan shahada yace malamai suka ce ana kinaya ne akan wato shahada ta ƙarya kamar da muka ambata tun farkon jan hadisan kaji su ga sunan riwayoyi mabambanta haka da man dabi imamu nasa'i take a wannan littafi nashi al-kubra da kuma a cikin al-mustaba din ma da yake yakan takaita a cikin mustaba amma duk cikin wannan asal littafin na al-kubra haka yake kawo wannan hadisai ta ainihin wato maimaita lafazan su mabambanta akwai diras akwai akwai akwai wato dirasa ce hadisiya yake to ba zai yi aita tattace ta a irin wannan yanayi na karatu wanda ake da sunan wa'azi da tunatarwa wannan akan bar shi ne ga ga ɗalibai dan wanda aka fara din nan ma na ainihin magana akan wane shine dan wane kaga zaka ga wani lokaci yakan dan nauyaya ga wadda shi fa'idar da yake nema kawai ta ainihin karatu da gyaran hali da gyaran ɗabi'a da gyaran aƙida wancan na ɗalibai ne isu isu da sauran masana da masu bincike Allah ka samu dace bab dukhulul abdi ala sayyidatihi wa nadhru wa nadhruhu ilaiha babin da ke bayani akan bawa ya shiga wurin sayyidarsa mutum ne bawa yana da mai gida ko kuma ce uwar gijiya wato ta mace to ina hukuncin ya shiga inda take ba tare da ta saka hijabi ba kuma har ya ganta a cikin kayan gida ko ba tare da ta yi lullubi ba قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عهد إلينا إذا كان الإدانة مكاتب فقد ما بقي من كتابته الحديث آه الإمام النسائي كتو أخبرنا عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يا بام حديث قال شيكم يتي حدثنا أمي بابانا شيني واتو مالا يعقوب دين إبراهيم كنا يعقوب دين إبراهيم آه يا بام حديث wato binnan Yakubu dan Ibrahim dan Jika Abraman dan Auf ya ba mu hadisi shine ammu din gashi a Ubaidillahi dan Sa'ad dan Ibrahim dan uwan Sa'ad dan Ibrahim shine Yakubu dan Ibrahim kun tana mun yi magana kan shi a baya haddasana shine haddasana ammi qala shi kuma yace haddasana abi babana ya bani hadisi shine Ibrahim dan dan abin nan dan jikan abin nan shi ba an jikan Abdurrahman dan Auf ko an an an an Abi Salih sorry an Salih ma'ana Ibn Kaysan an Ibn Shihab daga daga daga daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri anna anna nabahana cewa nabahan irin wanda zaka ji Hausa ce mishi nabahani to nabahanu ne asali da Larabci nabahan al-Qurashi Abu Yahya al-Makhzumi wanda maula ne ga Ummu Salama ibnu ibnu Hibbana ya ambace shi cikin kitabu Thiqat wannan wannan wannan bawan Allah shi kuma yace wato uwargijiyarsa maula Ummi Salamata wanda bararren bawa ne ga Ummu Salama akhbarahu ya ba ibnu Shahab labari anna Ummu Salamata qalat cewa Ummu Salama ta ce inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad kana ahida ilaina idza kana la ihdana mukatabun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani ya ce mana idan ɗayar mu tana da bawa da ta mishi mukataba wato ta rubuta mishi fansa cewa ka kawo kaza in ka kawo ka zama ɗa faqada ma baqiya min kitabati ya kuma ainihin wato biya abin da ya saurar na mukatabarsa fadribna dunahu hijab ya riga ya gama ‘yantuwa to ki saka hijabi ya daina ganinki. haka nan idan kuwa yana matsayin bawa to kaga zai iya ganin ta kenan amma da zaran ya intu ta wannan hanya to ya daina ganin ta akhbarani bihi ubaidullah ibn sa'd fi mawdi'in akhar yace ubaidullah dan sa'd ya bani wannan hadisin a wani lokaci da wani sai kenan wa qala yace idza kana indal mukatabi ma yaqdi anhu fahtaj bi anhu yace idan akwai sauran abin da ya rage ma zai biya to anan ma ki zama kina ainihin wato abin nan kina kina buya gare shi ba kya bari ku ga juna eh to wannan wannan abin nan abinda abinda aka faɗa kan hadisi wannan wannan hadisi da Imam Abdurrazzaq Sanani ya fitar shi a cikin musannaf haka Imam Ahmad ibn Hanbal haka Hakim haka Tabarani da Baihaqi kuma wannan isnadi ne hasan Nabahan Maula Ummu Salama Zuhri ne kadai yake riwaya daga gare shi da haka wasu suka yi mushi illa da wannan cewa ai zuhuri ne kare to zuhuri dai fika ne iyakar fika sannan ibn hibbana ya ambace cikin as-sikat haka nan zahabi ya ya wasaka shi a cikin al-kashif da ibn hajarin a cikin fathul bari da yake cewa isnadu hu qawi wani irin wannan din wannan illa da ita ce kare aka faɗa kuma ba illa ce qadiha ba da wanda ya san zuhuri da siffarsa da da yadda yake riwaya sa an san insha Allah ba za a sami tangarda ba dan ya taɗaitu daga riwaya daga wannan wallahu ta'ala a'lam haka dai malamai suka tattauna akan wannan mas'ala a wurare mabambanta qala qala akhbarana Muhammad ibn Mansur qala an Sufyana bima'anahu sami'nahu min az-Zuhri Sufyan dan Uyayna yace mun ji shi daga Zuhri shi kuma ya wani ne riwaya daga shi shine Muhammad ibn Mansur ibn Dawud ibn Ibrahim Abu Ja'far shine yake cewa an Sufyan ya'ani ya'ani ibn Uyayna قال يتي سميناه من الزهري من جيش دغ زهري أن بحانا دغ نبحان قال قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند إهدا كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه da akwai ragowa abin da zai biya to ta buya ta bar ganinsa wannan ya nuni zuwa ga halaccin sai da ainihin bawa din da kuma yi mishi mukataba da kuma cewa shi bawa dukiya ce ana iya sai da shi ana iya kyautarsa ana iya gadarsa sannan wannan umarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na faltata minhu zahirin shi wajabci ne idan wato shi mukatabin yana da abin da zai biya ko da bai gama biya ba wato da zara an tabbatar zai iya biya din to sai ta fara ya shiga cikin sahun wanda su zama wato a janib kenan eh ya kamar ya zama ɗa kenan kai tsaye bi itibari masu yaku al-Imam Shafi shine yake cewa ta yu yana iya yuwa ya zama cewa wannan umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Ummu Salama yayi mata ne saboda matsayinta na uwar mu'minai da kuma girman da ke ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zama haka to sai ya zama wato mukhtassan ne biha yace duk da haka fa hijabul mar'ati mimman yajuzu lahu an yaraha wasu mace tana da yancin duk da haka ta sanya hijabi ga wanda yake ya halatta ya ganta ma babu hijabin kamar yayyanta ko kannanta ko mijinta dan ta saka hijabin ta zauna duka ba wani abu ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Sauda ta dinga sanya hijabi ga wani wani mutum wanda kuma ya kasance dan uwanta ne a hukunci saboda ihtiyati da da ainihin wato ake ake bukata wallahu a'lam akwai wata karina da malamai suke ganin cewa za ta sa a ɗauki wannan matsayin mandubi shine hadisin Amr dan Shu'aib wanda aka ambata game da mukatabi a baya qal babu nazari almar'ati ila uriyati almar'a babun da ke bayani akan mace ta ga uriyat almar'a uriya ana iya cewa uriya kamar nau'i yace ana cewa uriya ko iriya ai ma'ainun kasara ai mara'un ɗauri ko uriya da damma da ɗauri ko urayya ai damma da shadda da fataha akan ra'un nau ya ce dukkaninsu sahihi ne duka abu ne sahihi aka ce uriya da wannan ana nufin wato tsiraici eh tsiraici da aka sani wato an hana wannan hadisi yana haramcin wanda zamu ji harancin ganin al'aurar juna ga mutane baligai qala yace akhbarani harun ibn abdullah qala haddathana ibn abi fudaykin qala akhbarana dhahak ibn sulaiman wa ibn usman an zaid ibn aslam an abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri an abihi qala daga malam harun ibn abdullah ibn marwan al-hammal kenan harun al-hammal shine mahaifin musa ibn harun babban malamin nan shi wannan Harun bin Abdullahi al-Hammal yana da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a shi kuma yace hadathana ibn Abi Fudayk wato Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Fudayk qala akhbarana Ad-Dhahhak ibn Uthman ibn Abdullah ibn Khalid al-Qurashi shi kuma daga Zaid ibn Aslam daga Abdurrahman dan Abu Sa'id al-Khudri daga babansa Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu an Abi Sa'id qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru rajulu ila uriyati rajuli kada namiji ya kalli al'auran namiji wala tanzuru almar'atu ila uriyati almar'ati kar mace ta kalli al'auran mace wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawri kada kuma namiji da namiji su su ainihin lulluba da mayafi guda wala tufdi almar'atu ila almar'ati fi thawbi kar kuma mace da mace su lulluba da mayafi guda duka wannan hanyoyi ne na sadda zari'a na kare barna na kare samuwar ainihin ɗabi'u irin na maɗugo da irin na ainihin wato luwaɗi da makamantansu kuma wannan umarni ne na haramci wato hani ne na haramci da aka yi kada mutane su dinga kwanciya suna baligai su kwanta a wuri guda su lulluɓa da mayafi guda suna maza dukansu ko mata dukansu irin abin da mutane suke a wuraren bacci kamar hostel ko wasu wuraren tarayya ko makarantu na almajirai ko wuraren tarurruka duk waɗannan abubuwa ne da suke ba daidai ba don suna ba da damar samuwar ɓarna iri daban-daban da ainihin wato baɗala mara daɗin ji bari mu saurara anan so da ƙwarar lokaci ga shi har an riga an fara sallah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah